الجزاء وله ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون a godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka ta'ala da ya kawo wannan rana ta laraba tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiyar annabi salai salatu wasalam a muna cikin suratul bakara muna kan aya ta 278 wace ubangiji ta baraka wata ala yake mana magana akan nukdar da muka fara magana akan ta jiya ita ce rubda da ta shafi magana akan mu'amala musamman na riba a jiya mun fara da ayar da take magana kai tsaye wanda ubangiji tabaraka ta'ala yayi gargari akan abin da ya shafi riba cewa alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم to za a dora har yanzu akan maganan riba dama ita riba wato tana da mu'amala da kasuwanci ne shi yasa ma su waɗanda suke ribar kamar yadda Qur'ani ya gaya mana a cikin ita wacce aya cewa qalu innamal bai'u mislur riba su a faɗansu ke nan to shi yasa za a ci gaba da magana akan riba sannan kuma a shiga sauran ayoyi waɗanda suke magana akan abin da ya shafi mudayana wato bashi da abin da ya shafi jingina da abin da ya shafi kasuwanci kai tsaye to shi da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah wazaru kubar bi ma'ana uturku kubar ma baqiya abunda ya saura minar riba na riba in kuntum mu'minina idan kun kasance mu ku mu'mine ne ma'ana sadiqina fi imanikum inda ku masu gaskiya ne a cikin imaninku fa inna min sha'anil mu'mini kuma yana daga sha'anin mu'mini imtisali amrillahi wato zartar da umurnin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi idan an ce yayi to ba shi da zabi shi mai imani saboda haka zaka ga a duk ayan da kaga tazo da ya ayyuhal ladina amanu to ayar madina ce saboda zaman madina zaman imani akai in kaji kuma aya tazo da ya ayyuhan nasu ko ya bani adama to ayar makka ce saboda haka idan kaji Allah yayi mukhadaba da masu imani dama ba za a ce ka yi ko ka bari ba sai in ka yadda ka yi imani yanzu da abin da ake cewa ya yi wallazi na amanu ana magana ne da waɗanda suka yi imani sun yadda cewa Allah ya kai ya ce su yi su yi Allah ya kai ya ce su bari su bari in ba haka ba ba za a ce su bari ba saboda haka ana magana ne da masu imani kai tsaye saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ya ku wadanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ku bar ma baqiya min riba abun da ya rage na riba in kuntum mu'minina idan kun kasance mu'minai ita wannan aya dalilin saukanta duk da ya zo da dalilai kamar kusan fuska guda uku dalili na farko ta sauka ne akan sayyidina abbas radiyallahu anhu da kuma sayyidina usman allah kara musu yarda sun kasance sun ba da wato suna da haɗaka na gona sai suka ba wa wani gonar da zimma cewa idan ya gama zai biya su a lokacin ba haramta ribaɗin ba shi kenan bayan ya gama aikin gona dabino ya yi kyau sai ya ga cewa idan ya ɗauki dabinon gaba ɗaya ya ba su zai zama ba shi da komai to sai ya roƙe su ya ce idan na yi bi dabino nan duka na baku to ni ban da abin da zan ci a gida saboda haka ina roƙo ku bani dama in raba biyu in ba ku rabi sannan ku bar ni da rabi daga baya idan na sake noma sai in rubanya muku abin da ya kamata in ba ku abin da suka yi kenan to sai suka sai suka amince da haka din to sai aka soke maganar riba da aka sokar da wannan ayan manzo Allah ya ji labarin ga yadda shi sayyidina Abbas da sayyidina Usman suka yi da shi wancan sai manzo Allah kira su ya ce to Allah ya haramta riba sai suka ce to mun ji mun bi kuma mun bari dalilin saukan kenan tunda Allah ya ce ya yi alladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in akwai wata riba da kuka kulla da kafin yanzu a hana domin a karatun mu na jiya mun karanta mun karanta cewa faman ja'ahu mau'izatun wanda wa'azi ya zo mar fanta ya hanu ko to falahu ma salafa abun da ya yi a baya Allah ya yafi amma dai ya hannu kare kara to da aka hana sai suka ce to sun haƙura wannan dalili na farko ke dalili na biyu kuma aka ce a ta sauka ne akan shi sayyidina Abbas da Khalid ibn Walid akan abun da ya shafi riba da take tsakanin su da wata kabila wace ya zamanto akwai wannan ribar a tsakanin su cewa za su biya to sai aka saukar da wannan aya nan ma dai sai suka ce to sun haƙura sun yafi alayi halin dai sun haƙura waɗanda ayan ta sauka dalilinsu sannan ya yi wallazi na amanu ita ƙullaha abdullahi ibn mas'udin allah ƙara masa yadda yana cewa yana cewa wato idan ka ji allah ya ce ya yi wallazi na amanu ta ƙullaha sai yake ce wato ƙari hasam aka wato ka yi ƙoƙari ka ji abin da Allah zai faɗa da ji irin na fahimta yake cewa fa innahu khairun tu'maru bihi ko dai Allah zai ma umurni ne da wani aiki na alheri wa in ma sharrun yunha anhu ko kuma wani sharri ne Allah zai hana inda ka jance ya yi allazina amanu taqullaha saboda ka zamu ga cewa ya yi allazina amanu taqullaha ya zo sau bakwai a cikin Qur'ani wannan ita ce ayar farko wace Allah ya kawo mana umarni ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya aya ta farko kenan akwai aya ta biyu wanda take cikin suratu ali imran wanda ubangiji ya ce ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wannan aya ta biyu kenan sai aya ta uku wanda take cikin suratul maida wanda ubangiji yake cewa ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun sai kuma aya wacce ta zo a cikin suratul tauba wacce take cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina aya ta hudu kenan sai kuma ayan da ta zo cikin suratul fatir ita ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wanda ita ce aya ta biyar sai kuma aya ta shida wanda ta zo cikin suratul hadidi wanda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim sai aya ta karshe wanda ta zo cikin suratul mujadala wanda take cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddama li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wannan sune ayoyi guda bakwai wanda suka zo ya ayyuhal ladina amanu taqullaha to wannan ita ce ta farko cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wato wazaru ku bar ma baƙiya abun da ya saura minar riba na riba in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani tunda dama an ce ya ayyuhal ladina amanu kuma sai aka rufe da in kuntum mu'minina wato har yanzu ana karfafan duk wanda ya ji wa'azi ya bar mu'amala da riba wato ana nuna cewa lalle yana da karfin imani ba lalle ne wanda yake mu'amala da riba don an ce ya daina kai tsaye kaga ya daina ba saboda jarrabawa kuma ana jin tsoro kamar ayoyin da za mu karanta a gaba mutumin da bai daina mu'amala da riba ba Allah ka kiyaye saboda ga ubangiji tabaraka ta'ala ce to ku daina cin riba in dai kuna da imani saboda haka masifa ce kamar da mu karanta jiya babba wacce kuma ta riga ta yi yawa a cikin mutane muna fata Allah ya yi mana ita shine ubangiji tabaraka ta'ala ce fa in lam taf'alu idan har ba ku daina ba ma'ana ma amartum bihi min tarkin riba idan har ba ku daina mu'amala da abun da kuke yi na riba ba to fa azalu ku sani kaman wato Allah yana cewa ana sanar da ku ku sani ko kuma ku sanar fa azanu ma'ana ilamu ku sani menene za ku sani bi harbin minallahi wa rasulihi ku san da cewa Allah yana sanar da ku za ku yaki tsakaninku da Allah da kuma tsakaninku da manzon Allah za ku yaki da Allah da manzon Allah lakum fi tadidun shadidun shawa yake faɗa a cikin littafin sanat fi riyadi tafsir yake cewa fa wannan gargadi ne mai tsanani Allah dai ya ce ku shirya za mu yaki ai ka san aikin ba karbi bane kuma annabi za ku yaƙi da Allah za ku yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan aya tana gargadi mai ƙarfi Allah ya ce wa in tubtu amma idan kuka tuba fala kum ru'usu amwalikum uwar kuɗinku tana nan naku ne inda kun tuba la tazlimuna kar ku yi zalunci ku ƙara wa mutane akan abun da kuka basu na rance ko kuma abin da kuka ba su na kasuwanci wala tuzlamuna su kuma kar su zalunce ku wajen mayar muku da haƙƙinku da kuka ba su ita wannan aya tana ba da tsoro ƙwarai da gaske me dama mutum biyu su ne waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi musu gargaɗi cewa duk wanda yake aikata ɗayan biyu to ya shirya zai yaƙi da Allah Allah kiyaye to ka san ko idan an ce za a yi yaƙi da Allah ai ba za a san ta inda za a fara ba ma ballanta na a fara ko saboda ka ubangiji tabaraka wata'ala ya fara a wurare guda biyu da wannan aya da ubangiji ya kawo da kuma hadisul qudsi hadisul qudsi ubangiji tabaraka wata'ala ya fara mana cewa mana adali waliyan faqad azantuhu bil harbi cewa duk wanda ya gaba da waliyina to ya shirya in ji Allah za mu yaƙi inda mutu ya ce zai yi gaba da waliyin Allah to hadisul kudusi ne maganar Allah ce ita ma kamar yadda nan ƙur'ani yake maganar Allah in gaji an ce hadisul kudusi maganar Allah ne tabaraka wata'ala tsara ga ubangiji tabaraka wata'ala ya ce to duk mutumin da yake gaba da waliyi daga cikin waliyena in ji Allah tabaraka wata'ala to ya sani za mu yaƙi shi ko waliyi na Allah tabaraka wataala Qur'ani ya riga ya ba mu sifan waliyai cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun alladhina amanu wa kanu yattaqun cewa waliyan Allah babu tsoro tare da su babu bakin ciki su wane ne kamar an tambayi Allah Allah ya waliyan suke ya zai mu gane su sai ubangiji ya ce alladhina amanu wa kanu yattaquna wanda suka zama masu imani kuma suka zama masu jin tsoron Allah saboda ga duk mutumin da aka gaishe ga karfin imani ga kuma jin tsoron Allah to ana iya gane waliyi ta wannan hanyar tunda shine sifofin waliyan Allah saboda ga wannan na farko kenan na biyu shine wannan wanda yake cin riba ubangiji tabaraka ta'ala ya ce to duk wanda bai daina cin riba fa illam taf'alu in dai ba ku daina cin riba ba to fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli ku sani fa Allah yana sanar da ku akwai yaƙi tsakaninku da shi inji Allah tabaraka ta'ala wa in tubtum amma idan kuka tuba kuka dena dama shi Allah mai karbar roƙo ne ya ibadiyal ladina qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqrabu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim idan mutum yayi sai sai yadda yayi ya tuba Allah sai ya yafi duk abin da mutum ya aikata in dai mutum ya tuba tsakaninsa da Allah to sai Allah ya yafi saboda ga duk abin da mutum ya aikata na riba idan ya ji wa'azi ya hannu ya daina yi sannan ya tuba da abin da ya a baya shi kenan Allah ya yafe mara sai Allah ya ce falakun ru'usu amwaliku dukiyarku da uwar kudin naku ne la tazlimuna kar ku zalunci waɗanda da kuka ba su kafin ku ji cewa riba babu kyau kun kulla harkar riba da wani sai ka ji wa'azi ka ji cewa ai wannan abin da aka kulla riba ne Allah ya ce to wannan kam kar a ce za a karba kamar yadda su waɗannan sahabbai da aya ta sauka dalilin su suka haƙura ba su karɓa ba idan dai mutum ya riga ya ƙulla wani abu na riba sai ya ji wa'azin cewa ai wannan abun da ya ƙulla riba ne to kada ya karɓe shi kada ce a tun da an riga an ƙulla bari in karɓa daga yanzu ba zan sake ba a'a kawai ya haƙura kamar yadda waɗannan sahabbai suka haƙura wa in tubtum in kun tuba falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna kar ku zalunci mutane wajen ƙara musu tunda Allah ya hana wala tuzlamuna su kuma kar su zalunce ku wajen mayar muku da haƙƙinku kar su rage muku abin da kuka ba su a Imam Hamza da Abubakar daga Asim suna karantawa da fa illam tafalu fa azinu akan wazanin aminu cewa ku sanar amma sauran qurra'u suna karanta shi ne da fa'azanu bi harbi min Allah wa rasulihi da haka suke karanta shi abdullahi ibn abbas yana faɗa Allah ƙara masa yarda yuqalu li akili riba yawmal qiyamati cewa za a gaya wa mai cin riba ranar alkiyama qustila haka dauki makaminka lil harbi za ku yaki da Allah tunda a nan duniya an ce duk wanda yake cin riba zai yaki da Allah bai daina ba ai ya shirya yakin ne ko ko ba yakin ya shirya ba ko ba yakin ya shirya ba yaƙi ya shirya ba Allah ya ce in dai kana cin riba to ina sanar da kai zamu yaƙi sai mutum ya ƙi sai mutum ya ƙi ya daina cin riba da Allah bai shirya ba to shine Abdullahi ibn Abbas yake cewa za a gaya wa mai cin riba ranar alkiyama kusila haka dauki makaminka lil harbi ka zo ka tinkari Allah za ku yi yaƙi yanzu wa harbullahi annaru Abdullahi ibn Abbas ya ce yaƙi da Allah kuma shine wuta wa harbu rasulihi kuma as-saifu yakin da kuma manzo Allah zai shi kuma nan duniya da takobi ne to da wanne mutum zai iya babu to wannan ana mana gargadi mai tsanani kwarai da gaske in ma ba don Allah ya mana jin kai da albarkan manzon Allah Allah ya bawa annabi garanti Allah ya bawa manzon Allah tabbas cewa wa ma kana lahu mu'azzibahum wa amta fihim wa ma kana lahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce nayi alƙawari in dai kana cikinsu ya rasu lallai to ba zan azabtar da su ba in ma ba ka nan bisa kaddarawa in dai suna istighfari to ba zan azabtar da su ba to duka biyu akwai annabi yana tare da mu wa alamu annabikum rasulullahi manzo Allah har yanzu yana tare da mu mun yadda da wannan eh domin kawaran manzo Allah daga wannan a darut turabi daruz zulmati gidan kasa gidan bakin ciki ba yana nuna cewa manzo Allah kenan ya tafi yanzu babu sauran tasarrufi na annabi bane a mu kan bamu da wannan itikadi mun yadda amfanin manzo Allah har yau har gobe amfanin annabi yana sallallahu alaihi wasallam saboda ka qur'ani ya ga mana wa'lamu anna fikum rasulullahi ku sani annabi nan yana cikin ku inji Allah saboda ka Allah ya yi wa annabi alƙawari in dai annabi yana cikin mu to Allah ba zai azabtar da mu ba idan ma bisa kaddarawa annabi baya nan idan muna istighfari to lalle nan ma kuma Allah tabaraka wataala ba zai azabtar da mu ba to dukan mu ko muna da yaqini suna nan manzo Allah yana nan istighfari yana nan ana yi din saboda haka Allah ya mana abuwa in ba don haka ba in ba don wannan al'umma ummatun muzlimatun wa rabbun ghafurun bane in ba don Allah ya mana alƙawarin cewa mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce mai zunubi ubangiji kuma shine mai mana gafara ba da babu labarin mu yanzu nawa ne annabawan da suka gabata wanda qur'ani ya ba mu gashi nan kissoshin ana karantawa a cikin alqur'ani annabawa nawa ne waɗanda suka zo mutanen su suke yin laifi Allah ya halakar da su wanda yanzu mu unguwa ɗaya kawai ba wai maganar gari ba unguwa ɗaya kawai laifin da suke yafi yawan al'umman da da ta yi wannan laifin aka halakar da ita an ɗaya tun da wani annabin za ka samu jama'a sama gaba ɗaya ba su fi dubu goma ba ba su fi dubu goma ba gaba ɗaya amma mu yanzu wace unguwa ce ba za a samu mutum dubu ashirin ba ko dubu talatin laifin kuma da ake yi wanda da waɗancan ba su yi ba rabinsu ma ba su yi ba Allah ya halakar da su yanzu misali mu ɗauki a harkar harkar luwaɗi neman maza annabi ludu alaihi salatu wasalam garuruwansa gaba ɗaya guda biyar ne amma da suke aikata luwaɗi me ya faru ba Allah halakar da su yayi ba halakar da su Allah yayi faja'alna aliyaha safila wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil aka ɗauki garuruwan aka ɗaga su sama sai da aka kai su sama mala'ikun da suke sama ta ɗaya sai da suka rika jin kukan karnukan garuruwan sannan aka kifar da garuruwan aka biyo su da duwatsun jahannama saboda ruwani mu kuma yanzu akwai kasashen da ma halalle namiji ya auri namiji Allah yana kallo gaba ɗaya fa mutanen annabi nudu gari biyar ne garuruwan gaba ɗaya su na in ka kasa garuruwan ba za su kai numan dinnan ba amma duka Allah ya halakar da su saboda ruwaɗi mu kuma yanzu ya zama sana'a yanzu ko a cikin garuruwan muna akwai garuruwan da in ka je akwai sayin din da za a yi nuna ma alama wannan mai luwaɗi ne in kana buƙatar namiji ne kawai ka neme shi akwai group group yanzu ko a wayoyin nan na sharrin zamani akwai group group wanda na neman maza ne akwai kuma group group na yan lesbian group din mata masu neman mata akwai kana tsammanin Allah ya kyale mu ne kawai saboda mun ci bulus eh mun ci bulus saboda albarkan manzon Allah amma fa masu yin Allah ba zai bar su ba amma dai albarkar manzo Allah Allah ya alƙawari Allah ba zai azabtar da mu ba haka kuma inda ka dauki irin abun da ya shafi tauye mudu a zo awu a tauye mudu irin mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam tauye mudu suke yi Allah ya halakar da su haka ne to annabawan da suka gabata waɗanda mutanen su suka yi laifuka iri iri ba kyale su ba mu yanzu anguwa ɗaya tana yin abun da al'umman gaba ɗaya bata yi ba yanzu a cikin mutanenmu a cikin al'umman da ake rayuwa irin yau za ka samu mutum da yana laifi sun kai biyar za ka samu yana shaye-shaye yana zina yana sata baya son sallah ba a samun mutum ya tara wannan shi kadai kuma irinsu da yawa kana tsammanin kawai allah ya kyale mu ne saboda mun kai wani mataki a ba haka bane albarkan manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama in ba don albarkan annabi ba da an daɗe da wuce zamaninmu da an dade da wucewa ga yar mutanen annabi nuhu nan wazi yake musu daina bautan gunki su zo su bauta wa Allah shekarar sa 950 yana wazi falabisa fihi mu alf sanatin illa 50 amana fa akhadhahum tufan wa hum zalimun da abun ya ki daga karshe abun ya ishe shi ba Allah ya faɗa ba wa ma wa ma amana ma'ahu illa qalil ko ba wanda suka yi imani da annabi nuhu sai mutane yan kadan ba su yi mutum 80 ba shekara 950 yana wazi amma mutum 80 da suka yi imani mu yanzu nawa ne ga masu sallah amma ba imani duk abin da ake so imani ya koyar ba za a yi ba amma Allah ya kyale saboda albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kake ganin ana azabtar da mu azabtarwan talauci azabtarwan yunwa azabtarwa can ba lafiya in an samu zaman lafiya a can can ya dauka in can ya samu zaman lafiya a can ya dauka wannan shine iya azabtarwan da Allah zai mana saboda alƙawarin da ya mana saboda albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna cin albarkan annabi in ba don shi ba da babu labari Allah ƙara mana albarkan manzo Allah so saboda haka anan ubangiji tabaraka wataala ce to duk mutumin da yake cin riba to lalle ya shirya tsakaninsa da Allah akwai yaki saboda haka ubangiji ya ce to fa illam taf'alu in dai ba ku daina cin riba ba fa zaru bi harbin minallahi wa rasulihi to lalle ku shirya za ku yaki tsakaninku da Allah wa in tubtum amma in kun tuba kun daina shikenan Allah kam dama so yake a tuban dama shi Allah yana so idan an yi laifi ya tuba dan Allah yana jin dadi bawa ya laifi ya tuba din saboda idan mutum yayi laifi ya tuba ubangiji zai ce lalle wannan bawa nawa ya san yayi laifi sannan ya yarda ubangijin sa mai karban tuba ne kuma ya tuba sai ya yafe sannan ana so duk lokacin da mutum zai tuba kuma ya tuba tsakaninsa da Allah kare irin tuba nan da ake cewa tuban muzuru wai muzuru idan ya yi laifi in an kama in an kama shi ana gargadinsa yana cewa ya ji amma yana hange an jima ta ina zai dawo e idanun suna wulwulawa ta ina an jima kuma ta ina zai kullo to yawanci kana irin tuba ake yanzu mutum yana tuba mai kokarin fa kenan yau yana tuba amma zuciyar kuma tana tunanin wani laifi sabo yawanci haka tuban mu yake shi yasa qur'ani ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu tubu ila llahi taubatan nasuhan ya gwaran daukar imani ku tuba tuba kuma ingantacciya wacce za ta zamanto babu wani lauje a cikinta a tuba tsakani da Allah idan mutum zai yi laifi ya tuba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa duk mutumin da zai tuba da laifinsa da niyan ba zai sake ba to a yini idan zai yi sau saba'in Allah ba zai daina yafe mar ba in dai zaka tuba ka sake an jima ka tuba bayan ka tuba ka sake yi sannan ka sake tuba ka sake yi annabi ya ce in dai zaka yi sau saba'in amma kowane tuba da niyan cewa ba za ka sake ba to Allah ba zai daina yafe ma ma sarra man istaghfara wa la'ada fi yawmi 70 marra so da kake so a tuba saboda Allah mutu ya tuba tsakaninsa da Allah kar mutu ya mai da tuban abun wasa shi Allah yana karban tuba amma fa baya son wasa idan mutum yana ganganci wajen tuba tsakaninsa da Allah karshe akwai ranar da za a zo a kulle kofan karban tuban ba za a karba ba to yayi laifi yau ya tuba amma da niyyar zai sake kuma Allah ya sani saboda shi ubangiji ai ya sa abun da ke cikin zuciya ko qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya alamu Allah ko ku bayyana ko ku boye Allah ya sani to sai ka tuba amma da niyyar zaka sake Allah ya sani mutum yana irin wannan gangancin yana yi yana yi yana yi Allah kiyaye har ya kai matsayin da Allah zai ce to tunda ka mai da ni abun wasa an kulle kofar karban tuban ba za a karba ba shine qur'ani zaka je yana cewa walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana babu karban tuba ga mutumin da yazo gargaran mutuwa malamai sun fassara cewa ba wai ya ga mutuwa ya tuba bane a yayi laifin yayi laifin har ya zaman to laifin ya zama marjiki ya tuba da niyan zai sake kuma ya sake din an jima ma ya tuba da niyan zai sake kuma ya sake din to idan mutum ya kai wannan matsayin ran da aka rufe wannan kofar karban tuba to ko ya tuba Allah ba zai karba ba Allah kiyaye mu kuma ba zai san lokacin da aka rufe kofar ba ƙarshe ya zo ya yi ta tuba ya ta tuba tun da ya yi wa kansa ganganci ba za ka karbi tubar ba tsoron haka ake so mutum ya kiyaye a tuba saboda Allah ɗin to shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa in tumtum in har kun tuba falakum ru'usu amwalikum uwar kuɗinku naku ne la tazlimuna kar ku zalunci wanda kuka bawa ku ƙara mar wani abu sannan wala tuzlamuna su ma kuma kar su zalunce ku lokacin da za su miyar muku abin da kuka ba su na bashi wannan za mu shiga nukɗa na maganan bashi ɗin kenan insha Allah na
وإن كان ذو أسرة فنزلت إلى ميسرة
na'am وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa in kana dhu usratin fa nazratun ila maisura wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa in kana dhu usratin ko idan har mutum ya kasance zu usratin yana cikin tsanani wato yana cikin tsanani ba shi da yadda yake yana cikin matsin rayuwa a waqa gharimu zu wa in kana dhu usratin fa nazratun to a saurara idan mutum kana bin sa bashi sai ya zama yana cikin wani tsanani ba yadda zai yi to fa naziratun a masa jinkiri ila mai surati har zuwa lokacin da ya samu sauki kar ya zama to ba yadda za a iya biya sannan kuma a zo a matsa masa a kunna masa wuta akan dole sai ya biya a a yi masa ahuwa zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi wa an tasaddaqu a yafe mar ma ai sadaka khairul lakum Allah ya ce yafi muku alheri in kuntum ta'lamuna in dai kun san me za ku samu a wurin Allah saboda haka anan ana ƙara nuna mana wato tausaya wa juna ne tana iya yiwa mutum ya karbi bashinka ya zo ya kasa biya yana faruwa kuma kai da kanka kana da shaidan cewa lallewa ne inda yana da shida zai biya ni akwai wanda yake karban bashi da niyan ba zai biya ba ko kuma yana da wasa dama da bashi sai an matsa mar sannan yake biya akwai kuma wanda kaddara ce take iya faruwa ya karbi bashi kuma ya fada cikin wani irin hali na matsin rayuwa akwai kuma wanda dama tun karban ma ya karba ne da muguwar manufa cewa ya karba ne da niyyar da zai biya ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duk mutumin da ya karbi bashi amma da niyyar ba zai biya ba to ɗaya ne daga cikin barayi ɗaya ne daga cikin barayi ko kuma